الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الاستتار عند قضاء الحاجة باب الاستتار buya kenan in mutum zai je biya bukata sai ya koyi ya je ya samu inda zai suturci kansu kar a gan shi ko? ma mana al-istitar istitar mai kenan buya a sin wa ta iza kan li talab neman buyewa amma in la kan li sayrura buyewa ne ko mana in mutum zai biya bukatarsa ko zai bauli ko zai zagaya kada ya je ya tsaya inda mutane inda za a gan shi ya nemi abin da zai kare kanshi ko ya gina abu ya shiga ciki ko in farfajiya ne zai nemi inda za a samu tudun yashi ko tudun kasa ko menene sai ya koyi a gefe ɗaya ya yi in ya suku nan yana yi wanda ke can ba inda za a gan shi shi ne mana al'istitaru kenan ko ya ɓoye inda zai bauli baulin ba zai ya samu inda zai bauli wuri mai laushi inda baulin ya je sai ya tafi kenan amma ya je wajen abu mai kauri kamar da baulin ya je sai sake dawo mishi an fahimta قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi qabraini yu'azzabani manzo allah ya shige wuce sai ga biyu wani su kamar ruka guda biyu ana musu azaba yu'azzabu man fihi ma au yu'azzabu al-qabr ana amma waɗanda ke cikin kabarin azaba faqala sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahuma la yu'azzaban tabbas su biyu din nan kabarin ko wanda ke cikin kabarin wanda ke cikin kabarin la yu'azzabani wallahi ana yi musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin ba wani abu ne mai wahala bai sa suka shiga cikin wannan azaba ba da sun da sun da sun mai da hankali da sun iya kauce da kautar da kansu daga wannan azaba amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawli dayansu baya suturci kansa in zai bawli ko la yastanzihu baya tsarkaka baya tsarkaka daga bawli sai ya tashi an fahimta wa amma al-akhar wannan sakacin shi wajen bawli ne wa amma al-akhar nabiyun kuma fakana yamshi bin namima فكان يمشي بالنميمة ما هي النميمة يتجي النميمة النميمة ما يقول ما أه؟ كودا على فيسبوك ne koda a menene da menene duk ya shiga ciki zai shiga ko ba zai shiga ba da youtube da whatsapp da duk wa'in abubuwa duk suna cikin annamimanci duk suna cikin wannan hukunci to ya aka yi sakaci haka thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha bi nisfayn bayan manzo Allah yayi wannan sai ya dauki zarban dabino ko tankar dabino ko sun mangen dabino sai tsaga guda biyu sai dasa ɗaya a wannan kabarin ɗaya a wannan kabarin sun magaraza fi kulli kabarin wahidatin to da ya dasa sahabbai manzo Allah ya yi wannan aiki faƙalu ya rasulallahi lima sana'ata haza ya rasulallah lima sana'ata haza don me kai haka eh shi da ya ce ya rasulullahi lima sana'ata haza manzo Allah ya abu kuma ka ce me yasa haka haka ai an gama iya shi kenan ba ba tambaya ba haka bane ba sai ce la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa saboda ai musu sassaucin azaba matukan waɗannan abubuwa na danye ba su bushe ba to me bambanci tsakanin kara busasshen kara da danya a cikin daraja a cikin menene me bambanci tsakaninsu a wannan matsala eh eh busasshen fa busasshen fa baya yi هذا حديث متفق على صحته وانا حديث متفق اخرجه مسلم عن اسحاق بن عن اسحاق بن ابراهيم وغيره عن وكيع عن الاعمش وقال عبد الواحد عن الاعمش روايه عبد الواحد الاعمش كان لا يستنزه من البول لا يستنزه من البول لا با لا يستتر با لا يستنزه با يسرقك daga بول وقال منصور عن مجاهد وما يعذبان في كبيره وإنها وإنه لكبير وما يعذبان في كبيرة سنتي وإنه لكبير wannan abin da babban abu ne wajen laifin babba ne amma wajen aikin ya ba abu ne da yake zama dole ba za su yi barin shi ba guda biyu kenan ko eh laifin babba ne amma dole ne sai sun lalle ne wannan laifin mana rashin mana rashin kulawa shi yasa suka fada cin wannan ya والجريدة الصعفة وجمعها جريد صعفة بتنقل بينه كده فقال والحديث يدل على إثبات عذاب القبر والحديث هنا تبتد سوى أقوى عذاب القبر إنهما بالتوكيد la yu'azzabani wallahi ana musu azaba kabarin ake ma azaba ko wanda ke ciki wanda ke ciki qawluhu wa ma yu'azzabani fi kabiratin ma'anahu annahuma lam yu'azzaba fi amrin kana yakuru wa yashqu alaihima al-ihtiraz minhu an fahimta li'annahu lam yakun yashqu alaihima al-istaru inda al-bawl da an ce ka suturta kanka ka boye kanka wajen bawl abu ne mai wahala wa tarkil namima aka ce ka daina annamimanci wani abu ne mai wahala an ka daina annamimanci yau wani abu ne mai wahala ka ce daga yau facebook ko youtube ko menene ba zan taba rubutu ba shi na tabbatar da abinda ba zai cutar da bayan Allah ba abinda ba zai cuci addini na ba abinda ba zai cutar da menene da menene ba shikenan sai ka kasa yi in kai yaki in kai in ka zamo da'iman ya kamata mutum ya zamo yana da hadafi a cikin rayuwar shi in ba ka da hadafi a cikin rayuwarka za ka sha wahala za ka sha wahala hadafinka shi ne zai taimaka ka san yaya za ka yi tafiya me kake son ka cimma me ke gabanka kana son ka cimma amma kana tafiya cikin barragara a cikin hayaniya an ga yadda rayuwar ta kasance an fahimta walam yurid annal amra fihi ma hayyinu غير كبير في أمر الدين بدليل قوله وإنه لكبير وبعضهم يروي لم يكن يستتر من البول يستنثر لم يكن يستنثر من البول يا جماعة بايا السلت والنتر har ya ga komai ya gama fitowa baya yi ya ce la yastanzihu baya tsarku da ya tashi wani baulin ya dubu ba mana baya kula da in ya ga ya kare bauli ba zai natsu ya ga ya tabbata sai ya tashi wal istinthar min al bawli wal istinthar kal ijtizab marratan ba'da khura yani al istibra'u wan natru al jazb bil unfi wa qawluhu la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa قال أبو سليمان الخطابي فإنه من ناهية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما ai wannan tabarruki ne da asarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'an da yayi musu na cewa ai musu Allah ya musu sauki ya sassauta musu addu'an da aka yi sai aka danganta addu'an da lokacin da waɗannan abubuwan suke danya in suka bushe lokacin ya wuce faka annahu sallallahu alaihi wasallama ja'ala muddata baqa'i nadawati fihima حدا لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما matukan suna da ɗan suna ɗanya ba da aka yi addu'a sai addu'a ta zamo ada ada ma'ana tsawon addu'an shine iya kasancewa suna ɗanya ɗanye amma har suka bushe lokacin addu'ar ya wuce kenan walaysa zalika min ajli anna fil jaridi ar-ratbi ma'anan laysa fil biyabis baya nuna cewa don ɗanyen wannan abin daban yake da wannan busasshe a'a duk ɗaya ne ba su ba ne tabarruki ne da addu'an manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam su an saka su ne su zamo alama waƙila inna ratma minhu yusabbihu sai aka ce ai ɗanyen yana tasbihi to waye ce busasshen baya tasbihi waƙila alhassani aka ce ma alhassan hal yusabbihu hadha alkhashab wannan katakon yana tasbihi kala kana yusabbihu fa amma al'ana fala da yana tasbihi amma yanzu baya yi me wannan yake nunawa ma'ana lokacin da yake dan yana da ya bushe ba yayi duk wayannan maganganu ne ba su da abin nan karfi a ciki wa fihi sai malam yayi istinbat yace in za a yi dasa bishiya a waje dan tabarruki ya hana ai alqur'ani ya fi komai albarka وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن على القبور لأنه أعظم من كل شيء بركة وثوابا wannan ya za a yi za a tattauna ko kuwa za a sallama wa malam ko za a wuce za a sallama malam ne ko za a tattauna wai wannan aikin da aka yi yana nuna cewa za a iya karanta alkur'ani a kan kabari saboda mai ya ce ai alkur'ani ya fi komai albarka ko kuwa wafil hadith hujubul istitari inda qada'il haja to ya aka me aka ce an sallama ma malam ko akwai magana istinbati yayi yaya aka yi ba magana قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شوبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزوح الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا ذهب المذهب أبعد منزوح الله زي زاغ يا زي كي ويسيجي نيسة إن بزاء غنشبا قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسواره يتي وتتفيا لأكي سيزا زاجي أكي ويا سيتفي فقال ائتني بوضوء sai ce ka kaiwa da ka kamin ruwan alwala qala faji'tuhu biwadu'in sai na kawo mashi ruwan alwala fa akhrajaynahu min tahti aljubba to rigan da yasa jubba ce sai fitar da hannunsa a karkashin jubba din ba ta hannu haka ba fatawadda'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala thumma masaha ala al-khuffaini sa'annan manzo Allah ya shafa akan khuffi guda biyu hadha hadithun hasanun sahihun قوله أبعد أي أمعن في الذهاب سيما صلى الله عليه نيسة إن بزاء قنشبا قال أبو عبيد يقال لموضع الغائط أبو عبيد عالم في اللغة علامة في اللغة سيتي أنا فدا ما إن ذا أجي أي غائتي أنا تمشي الخلاء والمذهب والمرفق والمرحاض دو أنا تيمس ba washe kuma yana ce mishi ban daki da me da bayi da me makewayi da mai bayan gida shi ba haushe shi ma yana da sunan zaki guda nawa guda hudu قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل ابن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد سيت في حر إن با با وند زي غنش وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رويته لك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي man atal gha'ita falyastatir duk wanda ya je mai inda zai kewaya bai falyastatir ya suturce kansa fa in lam yajid illa an yajma'a kasiban min ramlin falyastadbirhu ko da bai samu komai ba sai dai ya tattara kasa ya daga shi sama inda in ya tsura ba mai ganin shi to sai yayi fa inna shaytana yal'abu bi maqa'id bani adama saboda shaytan yana wasa da abin nan al'auran bani adam warwi an anas qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدوى من الأرض منذ الله وإن يجي بيان بكاتا بزي لك تفنس بس هي كي كسا تإن با أبن يستور شيء أو أقوائي أي أبصار قوائي يرويه الأعمش عن أنس وعن ابن عمر وكل مرسل لأن الأعمش لم يسمع من أحد من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبون أعمش برويته حديث وجن صحابي بقول wakan nazara ila anas amma ya ga anas kasancewanka ka ga anas ba ya nuna cewa ka zama sahabi amma yana baka daraja kai tabi'i ganin anas kaɗai ya isa sa ka zama tabi'i to ina ga shi anas وفي رواية من روى كان لا يستنزه من البول دليل على أن الأبوال كلها نجسة ya ce la ya sanzu min albauli ya ce duk bauli na jasa ne wal ihtirazu anha wajibun mutum ya kare kanshi daga barin bauli wajibi ne waru ya nabi musa qala kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin fa arada an yabula yace ina tare da manzo Allah wata rana sai manzo Allah zai bauli fa ata damitan fi asli jidari sai zo waje mai laushi inda in kai bauli ciga zai ya tafi ba zai dawo maka ba an fahimta fabala sun makala iza a rada a hadukum an yabula falyartad li baulihi duk wanda ke son ya bauli ya samun makansa inda zai bauli kai bauli inda in baulin ya sauka ya tafi kenan kada kai bauli inda baulin ya je buga can sai ya dawo maka shi an haramta wannan yani liyatlib makanan sahal liyatlub makanan sahalan hatta la yartadda ilayhi al-bawlu waddamisu almakanul layyin manzo Allah zai bauli shi ne wuri mai laushi inda aka yi baulin tafiya zai yi waru ya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yartadu li baulihi makanan kama yartadu manzilan wai inda manzo Allah zai bauli yana yana yana nema makansa inda zai bauli kamar yadda yake binciken makansa inda za a sauka na sauki an gama da wannan yanzu akwai azaban kamari kenan ko babu saboda mai innahuma la yu'azzaba babu ma yaqulu idza dakhala al-khala babu ma yaqulu babin abinda mutum zai fada idza zarfun dakhala in ya shiga al-khala to addu'a ana yin ta ne kafin a shiga ko bayan an shiga ta kala dakhala fi'lu madin eh إذا أراد الدخول هذا التقدير من أين لك هذا التقدير لولا المحذوفات والمقدورات لعرف النحو والهمام لولا المحذوفات والمقدورات لعرف النحو الهمام بعدهم وإنما بعيكو جاكي سيسا النحو تمنين هجا ونن تقديري إذا قرأت القرآن فاستعذ تؤمن كنا إذا أردت أن تقرأ القرآن توسيكم أمي معنى تقدير ينادى معنى كنا ينادى دليلي كو قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال أخبرنا علي بن قادم قال أخبرنا شوبة عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء أليس كذلك؟ قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث kafin shiga ke to me yasa ba za a fada ba an shiga cikin banɗaki eh eh هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عن آدم عن شعبة saboda ba a zikiri cikin banɗaki kenan ko tun mutum zai alwalafa zai ce bismillahir rahmanir rahim eh ba furci me yasa ba a so me yasa ba a so ba a so haramci ko kuwa haramci ne in mutum zai alwala a bandaga kowa banda ake ke wankan janaba ba kowa ba cike ke ba ko ba banda ake ake alwala ba to shi ne kenan kullum alwala ka sai kai bismillah a cikin zuciya la wudu liman lam yazkur ismallah liman lam yazkur ismallah wanda bai ambaci sunan Allah ba yaushe ake cewa zakara smallahi eh a ina a zuciya ko sai an motsa labba eh ai kafurta kenan a in kana motsa mai iska ba ta fitowa kaifa ya za a yi kafa da abu bakar ji ba lafiya ka kalau kuwa? eh? hanabila suka ce ambaton Allah cikin manɗaki makaruhi ne su wajensu ba haramun ba yin bismillah kuma wajensu wajibi ne sai suka ce ba za a bar wajibi don makaruhi ba ba za a bar wajibi don makaruhi ba za mu zo cikin ihurin bismillah insha Allah هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد محمد عن آدم عن شعبة عن آدم عن شعبة قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وقال سعيد بن زيد عن عبد العزيز إذا أراد أن يدخل والخبث بضم الباء جمع الخبيث والخبائث جمع الخبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث إنا نيمان سري دقا شيطان مزاد ماتا وبعضهم يروي الخبث بسكون الباء وقال الخبث الكفر والخبائث الشياطين وخص الخلاء به لأن الشياطين تحضر الأخلية أخلية لأنه يهجر فيه ذكر الله saboda ba ambaton Allah a cikin shi yasa shedanu suke yawa a bandaki muke wayin mutum ko kuma yanzu duk kowa cikin ɗakin shi ma akwai bandaki cikin ɗakin kwanan ka akwai bandaki cikin falon ka akwai bandaki to wa aka gayyato kenan to ya za a yi eh ban daki sunan shi ban daki duk tayarsin da ka sa masa sunan shi me me ake ciki bacci ake ciki ko fitar da najasa duk kyansa in an shiga me ake ciki sunan shi me ban daki ka kashe miliyan a ciki sunan shi ban daki dakin bacci ka kashe naira goma a ciki sunan shi dakin bacci ai komai ana dun al'umur bil makasin yanzu don ka je kasuwa ka sau fo sabon fo ba akwai kuma shi ka ce ya zuba ba tuwo ciki ka ce ba sabo ba ba a taba yin komai ba a taba sa komai ko ruwa bai taba shiga ciki ba sai a kan ka ce ya zuba maka tuwo ka a ciki yau zaka cikin da ba sai kowa ya ce ma me eh suna saboda sunan shi da manufar da aka yi shi ka kashe kuɗi ban ɗakin ka ka sa tiles ka yi feshi da sabulun guga da komai ka gama da ya tashe ka ka je ka matsu sheka sheka ka je ina restaurant ne wajen menene za ka je ka zubar da najasa ne to ya za a yi yanzu ɗaki kowa akwai ban ɗaki mana kullum ana gayyatar shaidanu kenan ko akwai mafita eh me mafita eh wannan addu'ar tana cikin me addu'ar in zaka shiga ne zaka yi addu'a don ka nemi tsari daga sharrin su ko ba haka bane ba in sai ka fito kuma sai ka sa cassette yana ta yin addu'an har kafin ka sake dawo eh a ina a gidan وروي عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله ان هذه الحشوش مهتدرة وان لم بدنا اكو شيطانو دake suke zuwa fa idza dakhala ahadukum falyaqul allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth والخبائث من الخبث والخبائث وقوله مهتدرة يعني تهدرها الشياطين إيه تحضر فيل المضارع وين كده يدل على أه يدل ما معنى يحضر فعل المضارع يدل على ماذا فعل ماضي يدل على أنه انتهى فعل المستقبل أما فعل المضارع يدل على الدوام والتجدد المضارع يدل على الدوام والتجدد التجدد وكان يدو يحرك يديه ويدعو بها ما معنى يحرك يديه yana motsa haka haka har ya sallame a عند الدعاء معنى يدل المضارع يدل على الدوام والتجدد زي اي sai kuma sai ai yana nan ko baya nan suna nan ko ba sa nan yasa kullun wannan matarsa ba ta da lafiya wannan ɗansa ba shi da lafiya shi kansa ba shi da lafiya shi da sun hana shi bacci shi da sun yi menene da menene to ya za a samu maganin wannan sai a yawaita ambaton Allah a cikin ɗakin a falon a komai da komai insha Allah zai kore su akwai abin da azancinka ba zai magance maka shi ba sai ka bi hanyar da za ka magance abu sai ka magance amma maka bi hanyar da za ka magance abu sai ka kara rikita abu an fahimta? shekaru kusan ashirin da suka wuce yusuf ali ya samu kanshi cikin wani hali ya aka yi ya aka yi eh aka yi mai eh ya aka yi eh me suka yi mai wannan zai ɗarfi suka mai suka ga akwai bambanci suka ne za a zauna da kai ana tuhumarka da yin kaza za a zauna da kai za a tattauna da kai yana da cikakken yanci yana cikakken yanci ya ce ban yadda da wani bin amma ana tuhumarka za a zo ba haka bane ba muna tuhumarka da kaza da kaza da kaza da kaza ba shi da wani yanci sai dai kare kansa la ilaha illallah yanzu mutum daya a malamai za su hadu da shi a tattauna mai kenan aka yi mishi an kaskantar da shi kenan ko an daga matsayin suna ganin abin kirki suke yi wannan ya fito me inna lillahi wa inna ilaihi ina hankula mutane ya tafi yusuf ali zama aka yi ana tuhuman ka kayi kaza ka ce kaza ka ce kaza ba yadda mutum zai yi amma za ka shirya za a shirya a zo a ja da kai an daga matsayin tunda ya isa shi kadai mutane malamai goma ko biyar ko wane ne kuma shi an zamo su na ana wani irin shirme ke wani irin shirme ke قال أخبرنا أبو عثمان الضبي وإن مسألولي مسألولي ne da ba mas'aloli ne da za a bata lokaci a kansu ba a tunanatawa a tunanatawa yan jaridu su ce kaza a ji a ji kaza mutum ya samu daraja da ɗaukaka kenan a duniya duka ba a kano ba matsalan sahabban manzo Allah Abu Hurairah ya fi shekara 50 60 ana wannan wa'ansu ne aka same su da sunan nake da komai Masar su ne suke ta zagin shi suke ta kuma kuma manyan malamai suka su Abu Zuhra aka ce Abu Hurairah rawiyatul Islam wannan zai maji sirri kan Abu Hurairah wannan zai fi ji karfin ruwaya ta Abu Hurairah aka kare shi aka kare shi har aka gama babu wani abin da ya saura mishi sai a zo kuma yanzu ana bata lokaci akan Anas akan Abu Hurairah waye kama kafan Anas waye kama kafan Abu Hurairah balle har ya ja da shi waye kai wane ne fata lokaci ne wallahi rashin albarka ne a cikin rayuwa a cikin ilimi a cikin mene a cikin mene a cikin mene قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم ابن بشير ابن سلمان قال حدثني خلاد الصفار عن الحكم ابن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جهيفة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وأورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بقوي قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي برداء عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أتكمي إيه إيه ماذا القرينة تؤيد ماذا؟ القرينة تؤيد ماذا خرج على بابه خرج فعل ماض لا تحتاج إلى تأويل إنما إذا, إذا أراد أن يدخل هو الذي يحتاج إلى تأويل خرج يفت إن يفت سيتي أما إذا دخل سيتي آآ آه تنبا أي أتكي إذا أراد أن يدخل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ما كمان ما معناه أسألك غفرانك كما قال سبحانه وتعالى غفرانك ربنا وإليك المصير أي أعطنا غفرانك فكأنه رأى تركه ذكر الله زمان لبسه على الخلائق تكثير منه فتداركه بالاستغفار غفرانك الله كغفر تامنا me yasa ya faɗi wannan ai da ya shiga cikin bandaki ya daina ziki ambaton Allah har sai da ya gama to gamawa da ya fito din nan sai dauka dakatar da ambaton Allah da ya kuskure ne sai ce gufranaka قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد الحلبي قال حدثنا إسحاق بن الخليل قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم Muhammadun Rasulullah ma'ana zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalin da aka rubuta aka yi Muhammadun Rasulullah shekara uku fakana idza dakhala al-khala'a wada'ahu in zai shiga ban daki sai ya aji hadha hadithun gharibun wannan hadisin akwai magana a ciki aka ce in zai shiga sai ya juya wurin su ambaton Allah ya shiga ya dawo tafin karfi haka shikenan babu karahiyatul kalami ala qada'il haja babin da yazo yace karahiyatul khala wannan karahiya ala karaha ne ko ala tahrim eh قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن إياض قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la yakhruju ar-rajulan yadriban al-gha'ita kashifain an awratihima yatahaddathani kada mutane biyu su fita su je biyan bukata suna kusa da juna kowa ya kwaye tufarsa kuma suna hira suna kuma suna yin abin da suke fa inna Allah yamqutu an zalika yace Allah na asaba akan haka wa in kana fi sanad al-hadith kalam قال أبو داود لم يسنده إلا إكرما قوله يضربان الغائطة قال أبو عمر قال أبو عمر صاحب أبي العباس يقال أنا جوا ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء مفهوم وضربت في الأرض إذا سافرت ضربت ضربت الأرض إذا أتيت الغائط ضربت في الأرض إذا سافرت قال الإمام ولا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة فإن ابن عمر قال قال سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه فلم يرد عليه وني منذ الله يرى بولي وني مش سلم سيب أمسى با sai da ya tashi ya je ya taimama da abin nan kasa sai ya amsa to wannan haramci ne ko kuwa karaha ne karaha ta tanzihin ne au tahrim tanzih wa idza atasa ala al-khala'i yahmadu Allah fi nafsihi ni atishawa a cikin bandaki sai ya yahmadu Allah fi nafsihi qalahu al-hasan wa sha'bi wa an-nakhai wa qala rajul li abdullah bin abi mulaika ya aba muhammadin a'tisu wa ana fi على الحاجة كيف أصنع قال اذكر الله في نفسك واسم واسم بطرفك إلى السماء كتلك كنك هكا شيء كي ذكر أتكي زوجيرك قال رحمه الله هذا هكذا يفعل ولا يحرك ولا يحرك به لسانه وكذلك على المجامعة وكذلك على المجامعة me yasa aka hada wannan da wancan me alaka tsakaninsu eh a'a akwai bambanci wannan waje suke wannan kuma cikin ɗakin shi ne kuma daga shi sai matarsa ya halatta mutum ya ga tsiraicin matarsa ta ga tsiraicin shi ko bai halatta ba to me kuma ya kawo wannan magana ba na zance tsiraici ba ne ambaton Allah mutum yana cikin tsakar saduwa da matarsa sai Allahu akbar ba an ce kiran sallah suke yi ba kiran sallah ba ambaton Allah ba ne ba eh na nishadi ne eh وقد فصل لكم ما إلا ما اضطررتم الضرورات تبيه المحظورة halin larura fa daban halin jin daɗi kuma daban a lokacin da mutum ya same shi zai tuna ma ina yake ne kawai zai ga ya ambaci Allah ne kuma Allah ya kare shi ya zama shi larura kenan kuma fadi wai me wai me wai haka ma a jima'i shi ma bai san yana yi yana ambaton Allah ba ya zai bai san yana ambaton Allah ba me zai hana me zai hana hankali ya yi me shekaru da suka wuce a cikin abu dawo da ne ko ba haka suka ce wallahi kiran sallah suke wallahi kaza kaza suke wallahi kaza kaza suke ba haka bane ba ai haka ko bai ba to sai a ce sun yi laifi da mas'alar mutum na tare da iyalansa fa daban mutum na ban daki ko suna biyan bukata waje fa daban ainihin abin da aka halatta ma menene ne a halatta maka ka sadu da ita amma a haramta maka karka ga jikinta eh eh ƙarshen gani da magana da taba mai ƙarshe makura saduwa kana biya sadaki ana ɗaura aure mana awwalu ma awwalu ma yahillu laka shine shari'a ta halatta maka sadu da ita to matukar shari'a ta halatta maka sadu da ita kan kalli jikinta ko ina shine haramu ita ba ta kalli jikinka ko ina shine haramu ba haramu ba ba zai yiwu ba abinda ba zai yiwu ba kar ka bata maka kanka lokaci me yiwuwa zai yiwu eh ba zai yiwu ba lokaci ya cika saura minti nawa minti nawa minti goma? a'a tsora minti nawa biyu goma babul mawazi illati nuhiya an qada al hajati fiha babin da yazo na bayanin inda aka hana yin aka yin hana yin ga'iti a ciki qada al haja mutum ya je ya tsuguna yana fitsari ko yana yana abin da قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن التيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميحني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا الألاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين أو اللعنتين وقجل أنت قدابيو قالوا وما هما يا رسول الله سنتي سوى النين وأنهم قدابيو قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله وانا زي بينا جسا هنيا متاني كوا يزي غني سي تيمي يلا أنتيش ko inda suke zama ko hanyar su duk wanda ya zo ya gana jasa sai ya la'anta manzo Allah ce ku kiyaye wannan la'antar هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر وقال اتقوا اللائنين ومعناه اتقوا الأمرين الجالبين للعن كوكوجي أبو بوا غنابيو دكي سبب على أنشيكو وذلك أن من فعلهما لعن وشتم وندي ونزع الأنشيش أزاجيش والمراد من الظل الموضع الذي يستظله الناس abin da ke nufi da inuwa ma inda mutane ke zauna suna suke zama suna shan iska suna shan inuwa sai ka je ka bata wajen da najasa in sun zo me za su ce ke su la'ance ka su yi Allah ya isa واتخذوه محل نزولهم وليس كل ظل يهرب القعود للحاجة فيه ويبا قوة إنوة تيزا حرم تكنا متي يجي تروسو أو جنبا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تاتا حائش من النخل قال عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش أو حائش نخل وحائش النخل جماعة منها abinda manzo Allah yake so yaje in yaje sai aje a samu surkukin ma'ana inda itacen dabino yake ko bishiyoyi suke sun yi surkuki sun kare wajen ba duhu ba wanda zai ga ko kuwa inda akwai tudun rairai ko tudun yashi ko kasa waru ya Abdullahi ibn Mukhafalin anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha ayyabula ar-rajulu fi mustahammihi wai manzo Allah ya hada kada mutun yayi bawali inda yake wanka وقال إن عامة الوسواس منه yace ai yawan waswasi daga nan yake faro inda kake wanka suka tsuguna ka yi boli bolin na nan bai amma inda za ka yi bawalin bolin dama inda ake bawali daban kuma inda ake tashi ai wanka daban ko don ya zamar baho ne kuma za a zauna ciki ai bawali kuma ai wanka fa sai a ce in ai bawali bawalin zai tafi za a zuba ruwa ya tafi sa'an nan sai ai wanka zancen bawalin babu shi والمراد من المستحم المغتسل وجن وانكا كده مشتق من الحميم ان ساقو شي daga alhamim wa huwa al-ma'u al-har alladhi yuktasal bihi ruwan dimi da ake wanka da shi wa kad kariha qawm min ahli al-ilmi al-bawla fi al-mughtasal wa isma lamai sun karhanta yin bawli a wajen wanka inda zaka yi wanka din wa rakhasa fihi ba'd ahli al-ilmi wa isma lamai kusa gani ba damuwa in an sha zubar ruwa ya tafi منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له أكتش أي أكوي وسواسي أتكيني وسيتي ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء ابن المبارك يتي أن يلوتا أوجا وانكا إذا كي بولي إن روانا تفيالش با بولي بزي كنت أوجا قال أبو سليمان الخطابي إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا مبلة yace inda aka hana in wajen ya zamo ba tiles bane ko inda ruwan zai bolin zai tafi ba in ya zama na kasa ne kai boli nan zai saurako in ka zo kuma kana zuba ruwa bolin kuma na taba ka kenan ko aw lam yakun lahu maslakun yanfuzu fihi al-bawl kuma ko ya zamo inda in ka yi bawalin ba inda zai tafi sai saura wajen amma in kana bawalin yana tafiya in ka gama ka zuba ruwa babu laifi wa yasiru ilayhi al-ma'u fa yatawahhamu al-mughtasilu annahu asabahu shay'un min rashashatihi fayurithuhu al-waswas yace abinda ke kawo waswasi in kai bawalin bai tafi ba yana yana zube wajen sai ka zo kana wanka sai kana waswasi anya bawalin bai taba ni ba anya wannan bawali bai taba ni ba yace wannan waswasin ake nufi قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجهر يجي منذ الله يهني أي بولي أتكر رامي rami kaga rami ko maciji ne ko bai baka sani maka sulbara kana bauli zai zo ya ci zai ka ko kala qalu likatara ma yukrahu min al-bawl fi al-juhri me yasa ake aka hana yin bauli cikin rami kala kana yuqalu innaha masakinul jinn yace da ana cewa ai wannan ramukan inda aljanu ke zama kenan wa abdullahi ibn abdullahi ibn sarjisa basriyun وعبد الله بن مقفل المزني نزل البصرة كنيته أبو سعيد ويقال أبو زياد مات سنة سبع وخمسين وصلى عليه أبو برزة ويقال مات سنة إهدى وستين wayannan manya-manyan ilimi ne na ilimin hadisi ba wallahi ba kowa zai bude littafin hadisi Allah ya hore masa wayannan abubuwa ba yasa duk wanda ya shiga ciki kamar ya shiga sallah ba alwala ne kana shiga ciki sai ga Allah sai baka da albarka baka da Allah ba zai taimake ka ba shi kana ana kana kallon abu fari ne sai ka ce baki tafsir basirin ba harkar ka bace ba hanyar ka bace baka koya wajen wanda suka sani ba baka koya haka kawai dan kai larabci sai ka dauki littafin hadisi kaje kana karantarwa ko kaje kana abin nan to sai ka wahal da kanka ka wahal da kanka sa'an nan daga baya ka zo kuma baka da yadda zaka yi in su kuma ba su abin da suke shi ba zai maka zo ai jayayya da kai kai waye sai jayayya ina zancen jayayya ina mai yin jayayya tuhuma ake ma mutum a hana shi shi kenan me sahabi na na aisha ba umar mumina ba wa azwajuhu sai sarki ya ce na na aisha uwa ta ce gwamna ya ce na na aisha uwa ta ce ba wanda ya isa sai me ba a ji ana ta shiriri ta اللهم اهدنا فيمن هديت وافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم شكرا Yeah, right.